أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na ashirin a cikin wannan littafi sati da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shahi munahunci muka yi bayani akan cewa munahunci a musulunci wanda ake faɗa a musulunci kala biyu akwai babba akwai ƙarami munahunci babba shine wanda zai bayyana musulunci a baki amma a zuciya shi kuma kafiri to wannan su ne aka yi magana aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wanda su ne za su samu kansu a kalkashin sufura aunawa a gidan mutai idan wanda zai bayyana musulunci a baki amma kuma a zuciya shi kafin sai kuma munahunci wanda shi kuma irin wanda mutum zai maka wani abu kace kada ka munahunce ni ko kuma wannan munahunci ne ko kuma wanda zai annamimanci misali suna wani munafiki ne mai daukar zance kai wani wuri a ce wani munafiki ne to wannan ba wancan ba ba wancan bane wanda aka yi magana akan cewa su ne a karkashin wuta a su ne a kasan ma kafirai ba su bane ake magana a kai wannan musulmai ne masu kurakurai kamar yadda masu salatu wasallam yake cewa daga cikin alamomi na munahunci wanda kuma shi ne munafuncin karami shi ne mutum idan yi magana ya yi karya idan aka amince mushi ya yaudar idan ya yi alkawali ya saba hakanan kuma idan yana cikin mushi sai ita da iyaka wannan yana daga cikin alamu na munafunci Allah ya yi daga cikin irin wannan alamu sai malam ya ci gaba da cewa na sai malam ya bayani akan riya bayan haka nan ita ma yana daga cikin abubuwa abinki wanda ita ma kamar zaman munahunci ne tunda mutum zai bayyana cewa abin da yake na kirki ne ashe a zuciye shi ba haka bane ba gashi nan aikin Allah ne zai yi amma kuma a zuciye shi ba Allah yake nufa da aikin ba neman wani abu yake na duniya ko yabo ko kuma wani abu daban wannan shi ma an samu da suna a shirkul khafi shirka ce koyayya a cikin wasu littattafai kuma na tauhidi ake ce mata a shirkul asuka shirka karama ita ce ka bayyana cewa aikin allah kake yi saboda allah kake ashe a zuciya ka bada allah kake yi wani al'amura ne wanda allah kaɗai ya san abin da yake zukatan bayi shi dai mumuni ya ringa kokari kullum ya ringa makon shi hisabi duk aikin da za ka yi inda na Allah ne ka ringa tambaye karkashin wannan aikin shin na iske ladan wannan a gaban Allah ko kuma na yi shi ne saboda wani abu na duniya sai ka tambaye kanka sai ka ba kanka amsa in yi so sai ka zaɓa tsakanin yaban duniya da kuma tozarci na gobe kiyama hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ran tashin kiyama sai an zo yin hisabi ka zo da ayyuka kayi kaza kayi kaza sai a ce kai wani aikin da kai kayi ne saboda su wani ka je wajen su su biya ka su ma suna da kansu yau malayin fa'umalin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wajen Allah da zuciya tsarkakiya kuma da sai ke cewa wa'alam bi anna dunya daru imanin wa islamin wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhaba'ihim was salatu alaihim malaka cewa ka sani duniya ita ce gidan imani da musulunci a duniya ne ake imani a duniya ne ake musulunci idan aka je kiyama sakamakon abin da aka yi ne anan ake bayarwa yanan nan ne za ke gidan aiki a can kuma gidan sakamako ne yau murjaza sai ke cewa wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a cikinta akwai mu'minu na musulmun akwai mummunai musulmai fi ahkamihim a cikin hukunce-hukunce da ya rattaba a kansu wa mawaritihim da kuma gado wa daba'ihim da yankansu wassalatu alaihim da sallah a gare su idan sun rasu ya ce wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman babu wanda zamu mai shaida cewa lalle wani haƙiƙanin mai imani ne hatta ya atiya bi jami shara'il islam har sai ya zo da dukkanin abubuwan da aka tura mai na shari'a ta musulunci fa in qassara fi shay'in min dalika kana najisal iman hatta yatuba idan ya rago daga cikin abubuwa da aka tura mai na shari'a ta musulunci to wannan zai kasance mai ragaggen imani har sai ya tuba wa'lam anna imanahu ila Allah ta'ala tammal iman aw naqisal iman illa ma azhara lak ma azhara laka min tadyi' shara'il islam yace kuma ka sani anna imanahu ila Allah ta'ala imanin mutum zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala tammal iman au naqisan iman ya kasance cikakke ne ko ya kasance ragagge ne yace illa ma azhara laka min tabi shara'il islam sai abin da ya bayyana a gare ka na cewa wannan yayi togaciya akan abin da ya shari'a ta musulunci za mu karanta bayani malam sai ke cewa wa alam bi anna dunya darul iman wa islam ka sani cewa duniya nan ne gidan musulunci da imani بمعنى أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار الدار الأمر kasani cewa imani da musulunci a nan duniya ake yin su wadda ita ce gidan aiki amma al'akhira fa innaha darul jaza sai dai ita rayuwar lahira ita rayuwa ce ko kuma wuri ne ko gida ne na ba da sakamako fal islam wal iman shi musulunci da imani innama ya kuna mafi duniya su ana yin su ne a nan duniya amma man mata ala ghaidin islami wal imani fa innahu kafir dukkan wanda ya mutu ba akan hanya ta musulunci ba ta imani ba to wannan kafiri wala yanfa'uhu annahu yawm al qiyamah idza shahada ma kafara bihi yu'minu aw yatamanna rujuk wa yadlu wa yadlu min rabbih أنه يرجع لأجل أن يؤمن كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ما نسيك cewa idan baka yi musulunci kai imani a nan duniya ba idan ka tafi lafira babu dama ko da a ce ka so haka a maido ka ka yi imani a nan duniya ka koma babu dama a can ka ce to yanzu na yi imani na da na zama musulmi a mun sakamako ni yanzu musulmi ne babu wannan dama a nan duniya ne ake dukkan wannan kada ka faɗi irin abin da mujirmai suke faɗi suke cewa walau tara idan wuke shu ala nari lokacin da suka ga wuta an kawo su bakin wuta an ajiye su fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin suke cewa kai canmu mu da ma an miza mu ba za mu karyata ba za mu kasance daga cikin masu imani me suke so su ce suna so a maido su nan duniya su yi imani su fara a maida su shi ne ɗan uwa musulmi musali a yau wanda suke kwanta a cikin makwantai inda a ci za a ba su dama su hutu su ce subhanallah su koma wallah da sun ba da duk abin da za su samu a duniya don su barka su koma dama ce a gare ka tun a nan duniya ka tara ma kanka abin da ka tara ma kanka na ayyuka da kai a nan duniya ake tara su a lahira sakamako ne ake babu dama a dawo babu dama ka yi wani aiki a can kana mutuwa an rage duk daɗi ba a ƙara komi sai abin da ka bari na sadakatul jariya kenan abin da kama kanka fali nafsik yace wal islam wal iman bainahuma farqun li anna ad-din talaqu maratib to anan wani karatu ne na musamman musulunci da imani akwai bambanci tsakanin su musulunci da imani akwai bambanci tsakanin su kai addinin duka hadisi na Umar bin Khattab wanda jibril ya zo wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhbirni an al-islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-ihsan daga wannan hadisin aka turo cewa lalle addini ya kafu ne akan waɗannan abubuwa guda uku na farko shine al-islam na biyu shine al-iman na uku kuma shine al-ihsan amma babba kuma a ciki shine al-ihsan wanda yake bi mushi al-iman wanda yake bi mushi al-islam me nake nufi da haka da farko musulunci za ka fara qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna da farko ka shiga musuluncin tukwana ma huwa al-islam aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril ke tambaye shi menene musulunci sai ke cewa an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahujju al-bayt wannan su ne musulunci sai aka tambaya wannan me yasa idan ka lura da aka kawo abubuwa na musulunci sai aka kawo ayyuka na bayyane sallah a bayyana ake yin ta azumi a bayyana ake yin shi zakka a bayyana ake yin ta hajji a bayyana ake yin ta amma da aka tambayi imani menene imani sai aka kawo abubuwan da suke da alaka da gaibi an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khayrihi wa sharrihi duka wannan abubuwan da zaka kudirce a ranka yau inda a ce zaka faɗa a bakinka amma a zuciyarka baka yarda ba cewa Allah ɗaya ne a zuciyarka baka yarda ba akwai mala'ikai akwai manzanni akwai littattafai ba ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko shari ba a baki ka faɗi amma a zuciya ba ka yarda ba mummuni bane kai ba musulmi bane kai sai na uku sai ce menene ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi idan baka ganin shi to shi yana ganin to wannan sune a jere da harko islam na biyu iman na uku isan amma mafi kololuwa kuma babba a ciki shine isan idan mutum ya kai martaba ta isan to ya gama wa'annan gabaki ɗaya ne ya gama iman kuma ya gama islam dole ka gani ya kai martaba ta isan to akwai imani a zuciya shi kuma dama musulmi ne shi duk wanda kaga an ambace suna islam to ba dole ba ka same shi da wa'annan guda bin na baya ka same shi da al'iman cikakke kuma ka same shi da al'isan cikakke to shi ne kalmomi ne guda biyu malamai suke cewa idan ijtama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ijtama'a idan sun gabu suna rabuwa idan sun rabu hallo suna gamuwa idan ka ce ma mutum kai musulmi ne kai shuru yana yi daukan kalma ta mummuni ne kawai ya yi imani da Allah idan ka cewa mutum kai mummuni ne kai shuru ya gama shi musulmi ne ko mummuni ne amma a lokacin da ka gama su tare ka ce muslimun mu'minun to akwai banci tsakaninsu shi yasa idan ka lura da wannan aya innal muslimina wal muslimati sai ce wal mu'minina wal mu'minat da aka guda wannan ya isa amma sai aka kawo su duka biyu wannan kin nuna maka al islam daban al imani daban amma idan aka ambaci daya aka yi shiru ya gama dukansu shine malam zai bayani sai ke cewa kama fi hadisi jibril wa ausa'uha al-islam yace li anna al-islam huwa al-islam fi zahir shine ka sallamar ka rinka yin dukkan ayyuka na musulunci a bayyane yace wa qad yakunu mu'minan fil batin yana iya kasancewa mummuni amma a boye wa qad yakunu munafiqan mustasliman fi zahir kafiran fil batin yana iya kasancewa ko munafiki ne ya bayyana maka musulunci a bayyane amma kuma a zuciyar shi kuma akwai kafirci kamar yadda 'yan magana suke cewa a bakin annan musa a zuciya fir'auna to wannan ke kenan za ka samu mutum ya musulunta lokacin maza da su zalim haka aka shafa ma da irin wa'in ga sunan suna tare da shi sun ce sun musulunta har sallah ake tare da su hajji hajji ake wuta tare da su amma ko munafukai ne a zuciyarsu babu allah babu manzan allah sallah da sallah sai daga bayan allah ringa bayyana mai su ɗaya bayan ɗaya ya san su kuma har ya gaya ma sahibu sirrin shi wanda ake ce ma huzaifa sai ta wala budda min ijtima'il islami wal iman yace la budda yace dole ne a ga musulunci da imani yace fa idza zukira wahidun faqat dakhala fihi al-akhar duk lokacin da aka ambaci islam to imani ya shiga duk lokacin da aka ambaci iman islam ma ya shiga yace idza zukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam wadda zikirar islam wahda ya ce dakhala fiye iman a duk lokacin da aka ambaci islam shi kadai to imani ya shiga a duk lokacin da aka ambaci imani kadai hallakun musulunci ya shiga shi yasa yake cewa wani hada ya kulun al-islam wal iman idan jtama'a iftarqa kamar yadda muka bayani sai wale ya ci gaba da cewa wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihi amma al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai mummune akwai musulmai fi ahkamihim a cikin hukumce hukumcen su kenan hukumce hukumcen da ya shahi musulmi da wanda ba musulmi ba wa mawaridihim wa zaba'ihim wa salatu alaihim abin da yake nufi anan ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimuna mu'minun al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam musulmai ne da mummunai li'anna man kana mu'minan fa huwa muslim saboda duk wanda aka ce ma wannan mummuni ne to musulmi ne wa man kana musliman faqad yakunu mu'minan wa qad yakunu munafiq amma wanda aka ce wannan musulmi ne kadai yana iya kasancewa musulmi musulmi mummuni yana iya kasancewa ko munafiki yace lakin al-islam sahih la budda ma'ahu min imanin walau qalilan sai dai yace musulunci ingantacce dole he an samu imani a tare da kai koda kadan ne kamar da yake cewa qalatil a'rabu amanna mutanen mutanen kauye suka zo suka ce mun yi imani Allah ce musu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ka ce musu ba ku imani ba tukwa ku ce dai kun musulunta su qawluhu yace fi ahkamihim wa mawarithihim abin da yake ni da ahkamihim wa mawarithihim yace al muslimu walau zahiran lahu hukmul muslimin yatawallawna idan aka ce wannan musulmi ne a zahiri to yana da dukkan wasu haƙoƙi na yankuwanshi musulmai ya wajaba a kansu su kiyaye mai haƙƙin shi duk musulmi yana da haƙƙi a kan ɗan'uwanshi musulmi to duk lokacin da mutum aka ce ma wannan musulmi ne to yana da haƙoƙin shi kuma dole ka kiyaye mai wannan haƙoƙin nashi wa idan mata ya ce yugassilunahu wa yukaffinunahu wa yusalluna alaihi idan ya mutu za su yi mai wanka za su sami likafani kuma za su yi sallah wayil finulahu fi maqabiril muslimin kuma za su binne shi a makwantai na musulmai yace wa ala qaidil hayati yuhibbunahu yuhibbunahu wa yatawallawnahu kuma lokacin da yake raye za su so shi kuma za su yi mu'amala da shi ta musulmi duk wanda aka ce ma wannan musulmi ne yana da haƙƙin ka so shi iya kana yana da haƙƙin kuma ka yi mu'amala da shi yace waya tarahamuna bainahum su ringa son junan su ringa jin kansu junansu wai ta a hauna bai da hun su me da ‘yan uwan juna yace hadihi ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yace al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ma wannan musulmi ne to ya zama ɗan al'umma ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam akwai haƙoƙi da aka tura maka akan wannan ɗan uwan naka ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma yake cewa musulmai ko ko mummunai wajen san junansu wajen jin kan junansu wajen mu'amala da junansu yadda kasan jiki guda ne a duk lokacin da wata gaba ta jikin ta jimu ko kuma ba ta da lahiya za a ga sauran jikin gabaki ɗaya ya kwashe masassara ya kwashe babu da to haka musulmi suke gabaki ɗayan junansu yau aka ce wannan ɗan uwanka ne musulmi iya da iya cikin larura kaza ko jarabawa kaza to so ake ka taya shi bakin cikin wannan abu ka taya shi addu'a ka taimake shi akan wannan abin da yake ciki a samu ya fitar da ciki idan ka ga musulmi dan uwa yana cikin wurin ciki ka taya shi wurin ciki idan ka gan shi yana neman taimako ka taimaka mishi shi yasa aka kawo su zakka tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim ana dauka ne daga wajen masu kuɗin ku wanda kuke tare da su a meƙa ma talaka da kuke rayuwa tare da su saboda su ma su samu su ma su samu yalwa a rayuwarsu wannan shine musulunci ba a ce ban kauda zakka ka kai ma wani shi kadai ya dauka sa aljihun shi cinye a ba a ce ba ka kona ba a ce ba ka zuwa a wani a ta aka yi wanda suke kewaye da kai talakawa wanda kake tare da su dare da rana ko wanda suke maka aiki su aka ce ka ba ba wani wani zaka ba yau idan misali ta aka yi ka hudda zakka amma wani zaka ba ko ko misali ma yana karatu sai ce a hudda zakka amma hudda a kamun wanda yake ce a to malam kawai kan shi ne ke ma to ta akai kawai in ka hudda ka diba talakan da yake kusan ka ko ma'aikacin da yake tare da kai ko kuma wabin sabi ko da yake cikin bukata ta saboda Allah shi za ka kira ya kawai ka mai kama ko da kowa bai sani ba ai Allah san kare shi yasa aka so idan za ka hudda zakka ka hudda abin kirki ka ba mutum yadda zai ja jarin da baɗi shi ba ya hudda ya ba mutum an so a yi haka makaruri ne ka hudda zakka ka ringa ba da jika jika jika biyu wadda mutum daga ya kwana zai sa ka rinta ka hudda miliyan goma kira wani ka bashi miliyan uku wani ka bashi hudu wani ka bashi biyu an yi so miliyan guda ya karar da jika jika a huce wadda zai ka a ce baka hudda ba amma dai a kowane da ka ba jari in sha Allah ku bari su ma sai su kira wani su dunkula mai ko ɗari ko ɗari uku shi ma je ya jari akwai mai tebur ɗin da in ka ba shi jika hamsin in sha Allah in ka zo baɗi ta hiyar ba ƙara bace to inda a ce za mu ringa ma juna haka wajen taimakekeniya in ka hudda ka nemo wani wanda ka tabbata kawai jira ke a tura shi ka tura shi ka gani yadda abin zai kasance shi ma ya ba wani ya gani a kewayen da kuke rayuwa kowa alhamdulillah ya fi karhin abin da zai ci zai sha kuma hannu yana taimaka ma wanda ba shi da haka musulunci yake shi sa mu zuwa musulmi ce haka musulmai suke suna taimaka ma junansu yadda ka san jiki guda idan an gare guda bai da lahiya to duka jikin ne bai da lahiya yau idan ka kare sai ka ji masara ta zubo maka alhali gaba guda ce yau idan ciwon ido kake ko ciwon haƙori kake ya ka ji ba daɗi gaba guda ce amma gaba ki ɗaya jikin ya kwasa to haka musulmi suke da junansu haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu haka ya bar duniya ya bar mu kuma haka yake so in mun tashi gobe kiyama ya gamu so yake gan mu tare ana san juna ana taimaka ma juna haka ake so ba kawai wannan yayi nan ba wancan yayi can kowa ya watsa ya shiga sha'anin shi wannan ba musulunci bane ga musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mummunai ya ce in dai ku mummunan ne kuna musu na mummunai to ga yadda za ku rayu ku taimaka ma junansu ku ji tausayin junanku ku ringa rufa ma junanku asiri ku ringa ma kaza ku ringa kaza haka ake so in an taba yan uwanka mummuni ka ji zahiri ko a ina yake a babban duniya ka ringa jin zahiri cewa an taba musulunci an taba yan uwanka mummunai ko da a ce ba ka iya yin wani abu da hannunka ko da bakinka ya kasance ka ji abin a zuciyarka kana juyayin wannan shi ne manzo da hawa sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان idan kuka ga abin ki wani abu mara kyau ana aikatawa to ku yi kokarin kawar da wannan abu da hannunku idan ba ku iyawa da bakinku idan ba ku iyawa ku ki abin a zuciyarku wannan shi ne mafi raunin imani amma dai ka ki abin yana da kyau ko da a ce baka iya komai amma ko ka kasance mummuni dan uwanka wanda zai same ka zai same shi ka rinka horar ciki a gobe ka wanda ba shi da kai ka ba haka za ka za ka amma da ka koma share sai ka rinka cewa maganin shi kenan ka san magani wani zai ma fatan wani abin ya same ka na musibai saboda kun samu bambanci dan kadan ko na siyasa ko bambanci na wani abin da bai kai ka ba na furu'a haka dai zaka gani abin bai kai ka ba yanzu misali akwai lokacin da aka rinka samun gardama da tashin hankali akan matsala guda biyar a cikin sallah har daga wani bai bin wani sallah saboda shi menene matsalar wani ya ce rike hannu da sakin hannu duka wannan malamai sun ce ka rike in ka rike ka cika sallah idan baka rike ba sallah ka bata ɓace ba to he aka ɗauki ikhtilafi mai zagi aka shiga rikici aka shiga gardama har ya kai wani ya ce bai kuma na sallah saboda wannan abu ko kuma zama jalsatul istiraha wanda ake tsakanin raka'a guda biyu kahin a tashi ta biyu sai a dan zamna ta kwana a tashi wani ya ce ana yi wani ya ce ba a yi saboda wannan aka tarkici aka raba kai aka rabu ba abin juna sallah ni ni zan yi haka kuna mummune ɗan uwan juna to kaga wannan bai kamata ba a sami ikhtilafin da zai raba kan mummuni bai kai ba inda ake so ya kasance mummuni ya raba da dan uwan shi mummuni sai idan ya kasance a mas'ala ce ta aqida wani haƙƙin Allah an ɗauka an ba wani daga cikin bayan shi to a lokacin nan babu kai babu wanda yake da irin wannan haƙƙin Allah haƙƙin Allah kiyaye haƙƙin Allah ake ko ta kowane hali babu wani bawa ko wani mala'ika ko wani daga cikin annabawa wanda ya cancanci a ɗauki haƙƙin Allah ba shi ba mai badawa sai Allah ba mai arzikawa sai Allah ba wanda ake neman taimakon shi sai Allah ba wanda yake yi sai Allah ba duka wannan haƙƙi ne na Allah idan ka ƙudurce cewa wani bawa yana yi wani manzo yana yi wani mala'ika yana yi wani kamar musulunci to akan wannan ana iya rabu amma ba akan abubuwa da suka yi sutura dole musulmai mummunai sun komo sun waiwai yaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma shi kuma ya yake so ya ganta gobe kiyama wannan haka ne za su gyara imanin su ya kasance imani ne ingantacce wanda za a alfahari da shi gobe kiyama haka ba kusa da sallallahu yake cewa al-mu'min bil mu'min kal bunyan mummuni da dan uwan shi mummuni kamar gini ya shuddu ba'dahu ba'dahu yana taimaka ma junan shi misali kamar burkini dole kwalata ake da juna haka ne suke tafiya babu wani burkini zai ce shi kadai ya dogara da kanshi ko wani yana bukatar dan shi dole kace zaka sake shi kadai to me zai rike shi zamana amma shi ka dora saman wani shi ma wanda aka dora saman wani shi ma ya dora wani a saman shi haka ne musulunci ne mummunai suke rayuwa cikin taimaka ma juna suna kara ma juna ƙarfi haka ake tafiya kuma haka musulunci yake tafiya kowa ya kawo gudunmuwar shi mai hali ya kawo mai ƙarfi ya kawo mai ilimi ya kawo mai shawara ya kawo mai dama ya kawo haka ake yi wanne ka nashi wanne ka nashi sai a gaba sai a bada shi kenan sai gari abin ya tafi kai baka da lokaci na ka wa'azi misali ga wanda zai kai wa'azi ka dauko mota ka kaba su ku kai wa'azi baka da lokaci kuma baka da mota dauko jikka biyu ka ce ku sa mai ku tai wa'azi ka gani kai kuma kana da lokaci kuma kana dama ka raka malamin da zai wa'azin raka shi kudi haka ake yi gani an taimaka ma juna an taimaka musuluncin ya tafi bakin gwalgwado an samu biyan bukata da ake so an samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma ba a barin wani saboda kawai ɗan guntun sabani ba a yi haka ya taimaka juna ake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma sahabbai kamar yadda saubin nuzul in ya tabbata abubakar su duka ne Allah ya cewa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku son Allah ya yi Allah ya ke malaki Allah ya yi kai an malaki ka ce baka ya yi shikenan kai da mumuni dan uwanka an yi baran baran a abada ka zaka zaka to Allah shi ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku so Allah ya muku ne tabbas kowa yana so to dan haka fa'afu falyafu wal yasfahu su yi afuwa kuma su yi haka rayuwar mu ne take tsakanin su da juna manzara masallar sanin wa shabbaka bai na asabi'i haka yi ma ya zama shi ya gama su ya ce haka mummuni suke da junansu ya ce fahim ikhwa Allah ke cewa inna malmu'minu na ikhwa lalle mummuni ɗan uwan juna ne ikhwatun fil iman la fil nasab ɗan uwan juna ne na imani ba ɗan uwan juna bane na jini to ɗan uwan juna ne na imani imani ya gama ka kuma ɗan uwantaka ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala shi gama ta dan uwanka wanda kuke gida guda dan uwanka ne amma kuma ga wata wantaka wanda Allah ya gama ta da kanshi yace mummuni dan uwanka ne fa aslihu bayna akhawaykum ku gyara tsakanin yan uwanku ku gyara tsakanin yan uwanku shi yasa makwabci makwabci kala uku akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya idan makwabcinka ɗan uwanka ne ko musulmi ne to haƙƙi uku gare shi yana da haƙƙi na uwantaka iya da haƙƙi na musulunci kuma iya da haƙƙi na makwabtaka idan makwabcinka ba ɗan uwanka ba ne amma musulmi ne yana da haƙƙi biyu a kanka yana da haƙƙi na musulunci kuma yana da haƙƙi na makwabtaka idan makwabcinka ba musulmi ba ne iya da haƙƙi ɗaya a kanka iya da haƙƙi na makwabtaka sai ka kare mai haƙƙi shi kanka ba musulmi ba ne ka cutar da shi a su ma kafaran ma azabar ta su ya taɓa ita ce hawa hawa ce in ya yi zalunci ga wanda misali yanzu irin a irin kafaran da suka zo suka kashe mutane musulmai da yawa da wanda bai taɓa kashe musulmi ko guda ba ya sun zama ɗaya za ta bane ba da ya tsawo yanzu irin su italar misali a sun kashe dubunnan mutane da wanda shi kawai a yayin shi a kawo ne mutu a kawo ne bai taba zagin wani ma a gaga zinin su ba iri ne amma dukkan sa'i ba musulmi bane ba amma kuma zinin su ba iri ne bane to haka akwai irin kafirai na amana wanda akwai da jini ne tsakanin ka da su babu cuta babu cutarwa kuma za ka kare mai haƙƙin shi kare maka haƙƙin haka za ku rayu da shi musulunci duka ya tsara wannan abubuwa kana iya zama tare da wanda ba musulmi ku rayu tare baka shiga haƙƙin shi bai shiga haƙƙin kakka ce ai ba ba musulmi bane ba ka shiga haƙƙin shi ka zalunce shi wallahi in ka zalunce shi Allah kama ka sai Allah kama ka sai sai an kiyaye haƙƙin shi ba malam sai ke cewa wanda ba ihu da kuma yanka saboda yanka yanka na musulmi halal musulmin ko wani ne ko da fasiki ne ko da a ce mashayin giya ne ko da a ce ya bayyana cewa mutumin kirki ba ne in yi yanka halaka ne ka ci ba matsala ko matsala komi kakai shaka komi in dai matuka musulmi ne kawai ka ci baka da wani abin da ake shi yasa malamai suke ba da shawara suke cewa aikin waɗanda suke ba ku nama kuna ci a cikin gari wannan aiki ne na manya kuma na wanda ya kamata a jirgina ba kuma aiki ne wanda ya kamata a ringa bibiya ana kofar masu yin kona a makamancin haka domin a ƙara inganta abin kai ba ka iya yi ba to wa'annan suna yi wa'annan da suke yi ka ba su dama ne ba ka ba su kamar abincinka ne ka mallaka musu a hannunsu su za su zaɓa ma irin kalan abincin da za ka ci to shi kuma hukumce hukumce gare shi akwai halaka akwai haram to kar da ka saka musu wannan dama kenan yadda suka yi da kai kenan kaga aiki ne na suwa aiki ne na malamai aiki ne na masana aiki ne na wanda ya kamata a jinjina ma kuma a ringa kokarin kullum koyar da su da karasa su hanya akan abin da ya dace da abin da bai dace ba a cikin aikin su to musulmi duk ne ka halaka ne kace amma wanda ba musulmi ba misali kiristan wanda yake aiki da injila ji da kyau wanda yake aiki da injila yanka yadda yake a injila yanka ne da sunan Allah a cikin shi saboda injila ya littafin Allah haka ne to idan kirista da yake aiki da injila ya yanka irin yankan da ake yi da sunan Allah to wannan shine aka halatta shine Allah yake cewa wa ta'amul ladina utul kitaba idul amma duk wanda zai zo yanka sai ce onan da jizi misali ya yanka to wannan haramun ne kace wannan shirka ce kada ba a yanka sai da sunan Allah ba a yanka sai da sunan Allah to kenan yanzu idan kirista yayin yanka yana da kyau ka bincika ka san yayin ka yanki abin da yi wasu ce ka yi gairu similla ka ce amma abin da yi take yi amma wanda ba kirista ba wanda shi irin wai masu bauta ma gumki ne masu bauta ma rana su wannan haramun ne kada musu ba ci idan suka yanka dabba da ita da matatta duk take su guda ba su babu mace ko guda wanda ba addinin kirista ba yake idan ya yanka dabba idan ka sani kuma ka ci to kamar kacin dabba matatta wanda kuma ka sani haram amma shi ma kiristan shi ne wanda aka ce wanda yake aiki da shari'a ta injila su kuma a yanzu ina suke shi ne abin ne a yanzu ina suke shi yasa ake kashe duwar kashe dau a kan a kawo kaza daga wani gari kai ka je ka saya ka dafa ka ci kai na turai da ake ci eh wannan gaskiya akwai shubuha yawa ce ban san ba waye yanka ya aka yi ta zama haka ya kaza ya kaza ya kaza ayoyi da yawa an kai tambaya da yawa amsar bakka da ita kuma wanda ka saya aure shi bai da amsa babu wanda zaka tambaya a cikin mai sai da su wanda zai gaya maka ga yadda aka zaɓi aka yanka wannan bai sani a wani wuri zaka gani ko an sanyo su haka ga sanan suna motsi aka huce da su cikin wani inji kawai gansu babu kai su hoto ba irin yanka ba ne irin irin wanda muka saba muka a matsayin wani musulmai kenan an yi takaransa abin da ya shahi yanka kenan ilfoki a yi takaransa a kansu shi yasa ma ya ce yanka na musulmi wannan halaka ne muci wannan babu shubuha a kan shi amma yanka na wanda ba musulmi ba ba kirista ba su wannan haramun ne a ci haka nan haƙƙin musulmi akan mu shine amin sallah idan ya rasu za a mai wanka za a sami likafani kuma za a mai sallah za a mai sallah kuma a nuna mai gafara shi wannan ko da a ce an same shi da wani laifi babba ko yana cikin shi mai mutu misali wannan mazinaci ne musulmi ne yana sallah aka kama shi a hali na zina ya mutu a lokacin ko a halin ya sha giya aka yi aksidan ya mutu duka wannan haƙƙi ne haƙƙin shi dole a mai sallah musulmi ne mai aikata zanubar ko wanda ya je sata aka kashe shi a mai sallah haƙƙi gare shi haƙƙi gare shi a mai sallah ko kuma wanda ya zina aka jehe shi lokacin da ake shari'a ta musulunci shi ma idan an jehe shi ya mutu shi ma haƙƙi gare shi a mai sallah duka za mu gani a gaba kenan menene muke so mu ce a dunkule matuƙal mutum musulmi ne kawai haƙƙin shi a kan musulmi uwan shi su ne duk abin da ake ma musulmi sai in ya bar musulunci a lokacin wannan duka haƙoƙi sun sauka da kan sai ke cewa wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman hatta ya'ti bi jami' shara'il islam yace kuma ba za mu shaida ba ga wani cewa na da hakikanin imani ingantacce sai ce sai mun ga ya zo da dukkan abin da shari'a ta dora mai na musulunci ya ce ai lalu zaki ahadan ba ma wanke kowa kawo mu ce wani ai kawo ta aljanna kawo kalli mutum ka ce wani daga ya mata kawo aljanna za a jiran wannan ba a yi wannan karambani ne wannan shiga haƙƙin allah ne ba a yi sai dai a ce muna kyautata zato ko muna fata a mutu akan haka misali ka ce fulanin mu'minin aiwani mummuni ne ya ce li annar shahadata lahu bi annar mu'minin min shahadatu qad la yastahiquha shaida kama mutum shaida irin wannan takan yi ta zama shaida ce wadda shi bai cancanci hakan ba kai baka san zuciya shi ba Allah san me ke da kai a zuciya shi yace wali hada lamma qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani yake ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam ana raba ganima sai yake ce me ka ba wa mummuni ne sai manzala sallallahu alaihi wasallam yace au muslim ko ko ko ko je musulmi mutumin ya ƙara memetawa ya ce a ba wa ne ni ina ganin mummuni ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mi ko musulmi ne me yake so bambanta mishi bambanci tsakanin mummuni da ko musulmi ya ce yuridu bi hada annal insani la yuzaki ahada manzo sallam yana nuna mishi cewa mutum bai wanke wani innama yutihi bi ismi al'am amma ya bashi suna irin na kowa wanda kowa ke shiga ciki wani musulmi ne saboda kalma ta musulmi idan ka dauke ma mutum ita to kwantar ne zaka bashi ina fata an gane idan ka ɗauke ma mutum kalma ta musulunci a tare da shi to kwantar da in musulunci zaka ba shi shi kuma shi ne kafirci shi kuma baka da wannan hurumin kama mutum nan haka amma ka ba shi kalma ta musulunci wani babu laifi da shaida ta alkur'ani qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna yace kad yakunu musliman mutamakkinan min al-islam wa kad yakunu musliman indahu fiskun yana kasancewa musulmi wanda ya rike musulunci yana kasancewa musulmi amma yana sabo iya aikata abubuwa wanda suke rike mishi imani sai maliki ta fa in qassara fi shay'in min dalika kana naqisan iman hatta ya tuba idan ya rike wani abu to wannan me imani da gaggi ne har sai ya tuba ai kun san imani yana sabka yana hawa ne kamar nera yake wata ran ya hau wata ran ya sabka haka imanin mutum yake wataran idan ka cika da addu'o da azkar da karatun qur'ani da nafiloli da kiyaye kanka daga haram da aiki da sabo zaka ji ka imaninka ya hauhawa amma a lokacin da kana kalle-kallen haram kana aikata masiya kana cin haram sallai da kyan ake yin ta babu nafiloli babu azkar babu karatun qur'ani wurin shaye-shaye kake zama duk da cewa musulmi ne kai amma dai kai da kan kasan ba ɗaya ba ne kai da wanda yake cikin wannan hali na cika talla na yin nafiloli na yin alheri na kaza na kaza na kaza kai da kasan aka baka aka ce ka auna kasan ba ɗaya ba ne ba wancan ya fi ka imani kasan imaninka da wannan na wancan ba ɗaya ba ne ba imaninka kai yayi kasa amma na wancan yayi sama shi ma ko mai wannan halin ya san lokacin da yake cikin wannan hali na bauta ma Allah na koma zuwa ga Allah imanin shi ya hawa lokacin da ya shiga wancan hali kuma na saban ya san cewa imanin shi ya kasa kenan imanin mutum yana hawa yana sabta yana karuwa da bin Allah da barin saban Allah da yin azka da yawan karatun alkur'ani da kaza da kaza da kaza yana raguwa da yin saban Allah da cin haram da kaza da kaza wanda dukkan Allah baya so ina haka an gano ya ce wa'ala ya ce ka sani anna imanahu ilallahi ta'ala tammal iman aw naqisal iman ya ce ka sani cewa a wajen Allah Allah ya sanya yake kai ka yi aiki da zahiri ka bar ma Allah baɗina wannan a wajen Allah yake Allah kaɗai san baɗin da yake tare da ɗan adam ya ce illa ma azhara laka min tadin shara'il islam sai idan ya bayyana a gare ka na wasu abubuwa da yake aikatawa na bata shari'a ta musulunci idan mutum ya kasance ya bayyana a gare ka cewa ya aikata wasu ayyuka wanda suna fitar da mutum daga musulunci to wannan dole ne ka mai shaida akan cewa wani ya bar hanya madaidaiciya bi ma'ana ya bar musulunci kuma dole ka shaida cewa lalle mutum ya bar musulunci inda ya bar musulunci saboda akwai abubuwa da suke warware warware mai ke suna musulmcin mutum za mu gane su a gaba insha Allah sai ma nake cewa wassalatu ala man mata min ahli qibla sunna kuma sallah ga wanda ya mutu daga cikin waɗanda suke kallon alqibla kenan daga cikin masu yin sallah yace wannan sunna ce ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wal marjum da wanda aka jehi wazani da mazinaci wazaniya da mazinaciya wallazi yaqtulu nafsa kai hatta wanda ya kashe kanshi kuma sallah sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ghayruhu min ahli qibla da wannan su masu kallon alqibla suna yin sallah yace was sakran da mashayin giya wa ghayruhu da wasun su ya ce assalatu alaihim sunnatun sallah a gare su ce sunna ne dukkan musulmi inda yana aika inda musulmi ne to ko da na aikata sabo ko ya saban yake a mai sallah wanda ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kamar yadda ya gabata kenan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ce tashi kenan mai shan giya kawai haddi ake mishi a wuce wajen idan ya mutu to a mai sallah kada mu ce wani ya mutu a gidan giya kaza kaza ai ba a mai sallah ba a wani ba hurumin ku bane kawai ku mai sallah ku ne roƙa mai Allah gafarta mishi wannan zunubi ne tsakanin shi da ubangijin shi Allah in ya ga dama sai gafarta mishi kuma ku roƙa mai kuma gafarar ta ubangiji kada ku yanke mai tsammani ku ce ba shi ba rahama ubangiji wannan ba hurumin ku bane ba duk mai sabo kada ka yanke mai tsammani da rahama ta ubangiji wannan ba hurumin ka bane wannan hurumin Allah subhanahu wataala ne shi sai ya yahe mai kai kuma idan ya ka kada ka buga kirji ka ringa ganin kai kasha da saura ne da saura har ranar da aka cika da kalmar shahada ko kuma aka cika da imani to alhamdulillah sai an kai wannan rana tukwana jin daɗi zai tabbata amma ba kai wannan rana bai kasance kana tsantseni kana tsoro kana wata Allah cika ka da imani shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ya mutabbitar qulub tabbit qalbi ala dinik ya kai mai tabbatar da zakata ka tabbatar da zuciyarka a cikin addininka to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan addu'a ina gani ga kai ga mu baki daya mu muka yi dace a ce muna yawan yin wannan addu'a domin Allah tabbatar da mu a ciki Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa ya Allah idan ka sanya ni cikin 'yan wuta ya Allah ka 'yantar da ni a matsayin Allah subhanahu wata'ala mai goge abin da ya ga dama ya rubuta abin da ya ga dama ya Allah ka goge daga cikin 'yan wuta ka mida cikin gidan aljanna Umar bin Khattab sahabi halifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke wannan addu'a yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab يتي قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل بازام فتر دا ونبا daga cikin masu kallon alkibla suna sallah ka duba ha duk magana shi yake min ahli alkibla mi muka fahimta a cikin kalmar shi min ahli alkibla masu kallon alkibla kenan ne ke nuna maka kenan sallah sallah ita ce musulunci sallah ita ce musulunci ba mu gaza nan da yi ba sai ka ji ya ce ko da a ce mutum yana shan giya ko yana zina ko an jehe shi ko ya kashe kan shi ko ya kaza ba mu ji ya zana ba ko da bayya sallah ko mu ji ya zana haka ai mu dora ayat tambaya wanda baya sallah ne hukunci shi kun yi shiru wala ya khuruj ahadun min ahalil kiblati min al-islam yace kada mu hudda ɗaya daga cikin waɗanda suke kallon alƙibla suna sallah daga musulunci yace hatta ya rudda ayatan min kitabillah har ranar da ya buɗe baki yace bai yarda da wata aya ba daga cikin ayoyi na alƙur'ani yace kai nuna aya bayar da ita ba nuna aya banna aiki da ita nuna aya kaza to radda ya faɗi wannan magana kuma yana itikadi akan haka to wannan ya bar musulunci duk wanda ya itikadin ya bar wata aya wadda Allah ya sauko ya ce bi aiki da ita ko kuma ba ruwan shi da ita kawai haka nan babu larura to wannan ya bar musulunci shi yasa ake kashe ki akan wa'inda suka ɗauki irin shar'o'i na duniya suke musu rukon kakaf ruko irin wanda kawai wannan dokar kamar irin doka Allah ce a ba doka Allah ba ɗan adam ne ta idan kai itikadin cewa dokar wannan da ake ta duniya daidai take da ta alkur'ani to ka bar musulunci idan ka kudirce a zuciyarka cewa dokar wannan da ake ta duniya ta hima alkur'ani ka bar musulunci idan ka kudirce a ranka cewa ta alkur'ani ta yi duk wata doka amma kana amfani da wannan doka ne min babin larura wannan kuma an baka uzuri amma wannan bin na farko ka nuna cewa daidai suke da alkur'ani ko ka nuna cewa ta fi ma alkur'anin zama daidai daga ɗan adam misali to a lokacin da ka yi itikadin wannan a zuciya kamar musulunci akwai wanda suke ikirarin irin wannan abubuwan abin ya tura su ruɗe su dewa akwai da zan gani yana inkarin wai me yasa idan mutum ya kashe mutum za a kashe shi me yasa za a yi wannan dokai an yi asarar rai biyu ran naka ne ko kai ko ka kuma ka so baka so ba ya barka tunda ba naka bane baka zo ta ma'ajiya da ake da kake ake ajiye rai babu wani wanda zai ce ga inda ya dauko shi ya sa maka a kau Allah haka yi kayan shi ya kaka duniya kowa ma a haka ya ganta kayan shi kai din na Allah ne da kai da ran naka kuma kowa haka na Allah ne shi ne ka wannan shari'a ya ka wannan doka ya ce a kanin junan ku matsayin kayana duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi ku koma wuri na muku shari'a saboda jini na Allah ne to Allah ka wannan doka akwai wanda yake zargin ta ai ba daidai bane ya za a yanke wa mutum hannu ai take hakkin adam ya za a ma mutum kaza shari'o'i ga sunan yanzu ka duba irin yadda musulunci ya tsara zamantakewa ta dan adam da shi da dan uwan shi duka me ake so so ake kan wanda ya cutar da wani shi musulunci so ake a rayu kan wanda ya karya ma wani haƙƙi a ido ko zagi kai ko izgili la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanawazu bil alqabi kai har sunan banza Allah cika kodi wa juna dan a kare ma juna hakkin juna sunan banza Allah yake magana akan shi yanzu mafi yawa duk ba muna da sunan ba kaji ana kiran mutum da wani irin suna akwai sunan da mutum bayya su ko tozarci ne a gare shi har wannan Allah ce kai so ake a kare zamantakewa ku izgili kamar wani izgili Allah ce kai ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم izgili wannan ka zole mutum irin zolaya ta izgili ita ma an hana musulunci ya ce kada mu so ake a zamna lafiya shi haka doka ta Allah take to wanda ya hana ka gaya ma wani sunan banza ko kama wani izgili ko ka zagi wani yi da mutum Allah ya ce ijtanibu kathiran min az-zanni inna ba'd az-zanni ithm wala tajassasu kada ku ringa tsogano wala yaktab ba'dukum ba'da kada ku ringa yi da junan ku ayuhibbu ahadukum an ya'kul lama akhihi maytan waylul likulli humazatin lumaza kai hadda ido Allah ya kakkuyi da ido da baki da kuke yi irin wannan a nuna mutum da baki ko a kikkifta ma wani ido shi ma Allah ce haramu ne kakkuyi ya ce wuta ce so ake a kare martaba juna a darajar da juna shi ne shari'a ta musulunci to irin wannan shari'a ta ka irin wannan abubuwa kai yanzu ka je justice ka ce an ma gatsi ne ko komisariya ka ce wani ya nuna ka da baki a hudu ma hakkinka babu shi a dokar ba a ma yi tunanin shi amma musulunci he da ya rubuta kuma a ƙur'ani kuma a yi ta karantawa ya ce wailun likulli humazatin lumaza wanda suke ma mutum izgili da ido ko da baki da suna aka zarga ka duba gani irin tsarin da musulunci ka irin dokoki da aka na azamna lahiya a yi zamantakewa mai kyau kada ɗaya cutar da ɗaya idan abin ya zahi ya kai can har wani ya ɗauki makami ya kashe ɗan uwan shi in dai aka tabbatar babu kuskure babu mai kama da kuskure ganganci kawai aka nan da gangan kawai bai san gane shi ya zo kashe shi ma a kashe a kashe shi shi ne shara an nafsu bin nafsu amma kuma an ji allah ne waliyihi sultanan fala yusuf fil katif in an wanzu ba suka ce a basu diya ba su yake amma musulunci ya ce ai kaza ka hudda ma na hakori kai ma kaka a hudda ma wannan abin in aka yi shi gobe in wani ya ga an hudda ma wani hakori saboda wani ya hudda hakori wani biya yi ba in ka cire ma wani harshe aka cire ma naka ba ka cire ma wani ba ka cire ma wani kunne aka cire naka wani biyayi ba ka kashe mutum aka kashe ka wani zai yi tunanin nima daga na kisan nima mutuwaci zai sai bari ya gani an zanna lafiya ɗayan aka yi hukuncin aka yi aka yi ya gani ya zanna lafiya shuru daga ci to musulunci haka ya tsara kayan shi kuma wanda ya halice ka shi ya tsara amma sai ga mutum yanzu kawai ya ji ya dawo ya zo ce kawai shi gani yake an tauye hakkin adam an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina hakkin adam yake asalin haƙƙin ɗan ta aka kakkai shi ne haƙƙin da faruku to kai he kai kuma ya ƙyale ka ai ba a zama lahiya matuƙar babu doka wadda mutum zai ji a jikin shi cewa lalle in yi kaza akwai abin da zai biyo ba wannan shi kadai ke hana dan adam ya kiyaye ya kare shi daga cutar dan uwan shi shi dan adam kawai azzalimi ne shi ya zalunci dan uwan shi saboda shedan yana tare da shi ko da shari'a ne abuwa yake kana buƙatar dukiya wata nan sai raya ne ya ci karhin shi ya ce me je ka saci da mutane wata nan raya me je kashe wani ka dauki nan shi to dan adam haka yake to wannan abin wani abin da yake hana shi ya yi wannan zalimcin idan ya tana cewa akwai ta doka da ta biyu ba akwai wani hukunci da zai biyu ba sai kame sai ki wannan ne ke so wanda kuma aka samu musulmi ne mai tarbiyya ta addini sai tana cewa allah ya hana shi kenan bana ko da a ce ba a kama ba kawai allah hana bana ina tsoron Allah ta mu to duk lokacin da musulmi ya kai wannan martaba duk lokacin da zai wani abu yana tana cewa akwai Allah Allah ce kanya kaza Allah ce kanya kaza shi yasa ba na yi ba to wannan yana da daraja da martaba a wajen Allah subhanahu wataala wannan su ne ma zaka ji ana cewa su ne waliye a wajen Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun dan haka ka shedinka kada ka yarda wani yayi turanci ko yayi wani rubutu kawai ya ruɗe ka ya nuna maka cewa doka Allah ba doka bace ba wallahi akwai barin musulunci a kusa da wannan magana ka kiyaye wannan kawai doka ta Allah ka sallama ba aiki da ita a yanzu ba ita bace ake yi ka dauka cewa a babi na larura ne babu yanda zamu shi yasa muke amfani da wannan doka amma doka ta Allah ta wannan kasa a ranka wannan haka ake so musulmi ya kasance ka kudirce cewa abinda Allah ka yahi na kowa wannan shi ne a ranka amma kana zaune lahiya kana zaune ne a yanzu da wannan doka saboda larura baka iya sauyawa saboda ba kai bane mai sauyawai kuma babu yadda za ka yi kawai shi kenan kake zaune kake amfani da amma kada ka yarda a ce daidai suke a wannan ba musulunci bane wala duk lokacin da ka yarda da wannan magana ka bar musulunci ya ce au ya rudda shay'an min athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko me da wani abu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce maka ai kaza kace kai baka yarda ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu kaza kace a kai ka auna a zamanance ko kuma ilimi ko wani abu ya nuna cewa wannan abu ba haka bane ba kace ko kai baka rizana magana ta annabi ba in dai ta tabbata ka shedinka yin haka shi ma yana sa kawar musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ka shedi yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim a cikin hujurat kuma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli haka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi innamal mu'minuna alladina idha dhukira Allah innamal mu'minuna cikin suratul suratul nur إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا magana ta mummunai idan lokacin da aka ce musu ku zo ga hukuncin Allah ku za suke sami na watsana mun ji mun yarda Allah ce kada ku ringa ci ku ringa shiga gaban Allah da manzon shi kada Allah ce kaza ka ce kai kana da ra'ayi kada annabi ya ce kaza ka ce kana da ra'ayi kai kada ka daga muryar ka saboda muryar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan an hana kawai aka ce ma hadisi ya tabbata mazala sallam ya ce ai kaza ka gane baka gane ba inda ya tabbata kawai ka ce mun yarda mun yi imani kuma haka yake kurum haka ake so a same ka mun yarda kawai samina wa atana sai ce a aw yusalliya aw yusalli li ghairillah ko kuma aka samu mutun yayi sallah amma ba Allah ma sallah ba misali zai ajiye wani gumki a ɗaki sheke masu jira to kaga wannan ya bayyana a hili cewa kafiri ne to wannan babu zancen kame sallah babu zancen kuma ka ɗauke shi a matsayin musulmi ya ce au yadbaha li ghairillah ko kuma ya ringa yanka ba ga Allah ba misali irin bokari irin ɗan tsubu eh misali wanda zai yi tsubu ya kira ruhannai ruhannan suke sai an yanka sai an musu yanka kuma a zo a musu yanka saboda su wannan an bar musulunci wannan ka gaya ma duk wanda yake irin aikata wannan abin kai baka sani ba misali kaji to yanzu ka sani shi kuma in ma ya sani yake aikatawa ya sani shi wa musulmi bane ba kuma kai ma da kake zuwa wajen shi ka sani kana zuwa wajen wanda ba musulmi ba duk wanda yake aiki da ruhannai wanda zai baka nau'i na dabbar da zaka kawo ka kawo baka ka kawo hana ka kawo mai kaza mai kaza mai kaza ita za a yanka ko jini bai isa ba misali a yanka kaji a ce jinin bai isa ba sai an yanka sama da haka duka wannan ba kuwa ba ake ma wani ne yake ba da ordar a share shine wa shine aljani kenan yankan wa ake ma aljanin ake ma to wannan an bar musulunci duk mai aikata wannan abin kafiri ittifaqan babu mai gardama kan wannan babu babu wani malami da ya rabu daga cikin malamai na ahlus sunna wanda yace shi bai yarda ba a ce mai kafiri kowa ya yarda cewa kafiri inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ga Allah ake yanzu ba kowa ba duk wanda yanka ba ga Allah ba kafiri ne ya bar musulunci yace wa idza fa'ala shay'an min dalika faqad wajaba alayka an takhruja min al-islam duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa wajibi ne ma akan ka ce ya bar musulunci ba musulmi bane dan haka wallahi ɗan uwan wanda suke zuwa wajen ɗan tsubbu da bokaye wallahi su kuka da kansu idan ka tafi wurin shi zaman da zaka yi kai sai kana zamne sallaka ta kwana 40 babu ita zaman kai ke da wuya ke lokacin da ya gaya maka abin da ya gaya maka ka yarda ka kawo abin yankan ka ce a yanka ka bar musulunci manzara su a hadisi ingantacce ta yi laƙar kafara bi ma'unzila ala muhammad duk wanda ya jojen boka ya zamna ya karanta mai banza banza ya yarda to ya kafirce ma abin da aka sauko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me aka sauko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya kafirce ma qur'ani menene babu wani birki kawai ya tafi kafiri ne kafiri to shi mai aikata wannan abin kahin ya samu damar da aljanna zai su yarda da shi su zamna tare da shi su ringa ba shi irin wannan abubuwa su ringa ce mai lakani kaza a yi yanka kaza a yi kaza shi kuma sai ya aikata babban kahurci to kan zai samu wannan damai ai ba kowa bane daga ya zabi ran kira suna aljani aljani zai su a sai wanda ya bi wasu dokoki nasu ka bar musuluncin tsantsa ka walakanta alkur'ani ko baka sallar azhar ko la'asar ko baka yin sallar juma'a ko an hana ka wani babban abu na cikin addini ko kuma an hana ka yin wankan janaba kwata kwata a rayuwarka ko kuma duk sallar da zaka babu arwalla duka ya an kama su dokoki an sa maka kai kana ganin ga musulmi ya zo yana sallah mutum gashi yana sallah amma akwai dokoki a koyi wanda aka sami wanda kuma yin su suna fita daga musulunci ko kuma ibada da zai bata amsuwa duk wanda ya sallah babu arwalla me sallar shi duk wanda ya salloli guda biyar bai salla a zuwa ko la'asar mai hukunci sallar shi babu duk wanda yake rayuwa bai wankan jaraba mai sallar shi mai ibada shi babu to haka ake dora musu wannan dokokin wani kuma a sashi a cikin ban ɗakin shi ya ringa tattaka alkur'ani a ciki da yawa suna nan suna yi kuma labari ya zo sun yin kuma da yawa wanda suke yin sun da suka tuba sun ce ga abin da suke yi sai su karanta fatiha da sunan fatiha ta amma fatiha bace ba sishamsa ya ilu ne ake kira duk urdin da za a baka ji an ce akwai huduba huduba suke ce mata huduba fatiha huduba ya latifu huduba yasin haka suke kiranta to wannan huduba babu komi a cikin ta sunan wannan ne lokacin da kake karanta yasin yasin da kuke cewa bari amma mutun yasin a ji mishi ai ba yasin bace ta Allah da annabi yasin ta Allah da annabin ka karanta ta ma ka daga hannu kalbul qur'an ce in ka daga hannu ka roki Allah Allah biya bukatun ka zai ba tutar da kai ba za a yi a a bukatun ka za a biya ma alheri ma za ka samu kuma duk harafi ɗaya lada goma za ka samu ya san ba a yi ta bane ta cutar da wani daga nan ce za a wa mutum ya san kaza ta lalata shi ta ji mai kaza duka wannan surkulle ne tsubbace shirka ce ake yi shi ne ya san yin ba wani abu ne ba sunan ruhanne ne ake kira wani wane ne wani wane aka kiraye su duk lokacin da aka zo mobil a cikin yasin sai a karanta wannan hutubai sai a ɗauko ashana da garwashi a gaba sai a jefa a cikin wuta wannan dan cukin da zata yi shi ne tsibbin ko a ɗauko gishiri ɗan arba'in da ɗaya in aka ka zo mobil sai a jefa haka ake ta yada abu duka tsibbice wallahi ba wani abu wanda ake na Allah a cikin wannan ba Qur'ani bane ake karanta Qur'ani manzo da sunan ta duk harafi din karanta lada goma gare ka kuma karanta Qur'ani kai addu'a Allah zai biya ma bukatanka mai karanta alqur'ani rahama take sauka a gare shi ba abin da za a cutar da wani bane ba a jima wani a gurbunta wani ayi kaza ayi kaza yanzu wadan saboda abin nan ma saboda dai rishin kumiya ka zo ka daga hannu ka ringa karanta alqur'ani ka ringa ta bari kai yasin ka roki Allah wai saboda a ci baro a ci balo kawai a zo a bubbuga abu ruwa a sabi shi kenan kawai wannan abin wai ka zo ka karanta qur'ani ko ka zabke qur'ani dan Allah baka jin kunya duk bukatun duniyar nan saboda abu ga wani abu kawai a ji a sabi kawai shi saboda shi ka zabke qur'ani ka ringa yanke yanke baka jin kunya Allah duk bukatun duniya saboda wannan abin ni yake samu an ci in an ci ba a ce miye akai sai mito in kun ci ba don ku zo ku zamna mi zai ayi sai mito goma kuma cin ku zai ko wahala kuma karanta alkur'ani kuma ka daga hannu ka roki Allah ni wallahi ina jin kunya in daga hannu in tashi wai har cikin dare in daga hannu in ce Allah ka ba mu samu ci ba da Allah shi duk bukatun duniyar nan ka rasa abin da ka roka hi walo to wani kuma in ya tashi kuma a cikin wannan roƙon kuma shirka za a tsarmewa ne a halbuwa ne a halbuwa ne saboda ba lokaci ka shiga wuta saboda Allah saboda wasa ka shiga wuta kama kanka adalci kai da nani mana ko akwai wanda shi misiyon in shi aikin shi kenan ya ringa bibiya inda ake wannan abin ya ringa zuwa yana kaiwa a yi kaza a yi a ringa wannan tsaye-tsayen shi kawai ya zama mushriki saboda ba to banda wancan bangaren wancan kuma wanda tsabbace-tsabbace wani neman duniya to duka ne duk wanda ya yanka shi yasa kullum nake faɗin wannan abin duk wata addu'a ta duniya babu wadda aka alakanta ta da yanka babu ita duk addu'ar da aka gani an ce ma sai an yanka kaza wannan ba ta Allah ba ta annabi ce addu'a da yanka hanyarsa daban kowace ibada ce mai zaman kanta in ka yanka ka yi tawassuli wannan babu laifi amma sai kai yanka ka ce addu'a ba ta ta ba sai an yanka kaza wannan babu shi addini bisa da alaka babu addu'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace sai an yanka tukun za ta samu shiga babu ita duk wanda ka je ce maka sai an yanka saniya kaza sai an yanka kaza sai an yanka kaza wallahi kawai dabaru ne amma in ka yanka misali ka ce ka yanka saboda Allah kuma zaka yi tawassuli da wannan jini da ya zuba saboda Allah ina roƙa Allah biyan bukata nan babu laifi amma a ce ma addu'a ba ta amsuwa he an yanka wannan kuma an shiga wata hanya daban kuma surtu aka baka nauyi na abin da zaka yanka sai an yanka kaza ko rago ko saniya ja baki wari mai tsabba tsabba duka daga an kawo nan sharuɗin shi kenan an bar hanya sai kai hankali ka kiyaye kanka ka kiyaye imaninka ya ce fa'iza lam ya fa'ala shay'an min dalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa to duk wani musulmin da ka samu bai aikata ba ɗaya daga cikin irin wannan abu wanda suke hudda mutum daga cikin musulunci sati na gaba insha Allah zan yi magana akan nawaqidul islam abun da suke hudda mutum daga cikin musulunci dami dami ne mutum zai aikata ya bar musulunci zai ga mutum yana musulmi haka annabi ya faɗa yace mutum zai zai tashi da sai yana musulmi amma kafin rana ta faɗa ya zama kafiri wani zai kwana yana musulmi amma kan sahiya ya zama kafiri to mu san miye ke iya warware mana musulmcin saboda mu kiyaye sahabbai haka suke cewa muna nema mu san sharri wai ba dan mu aikata shi ba mu dan mu kiyaye shi kenan kai ma ka san miye zai iya raba ka da musulmcin ka dan ka kiyaye shi ka je ka faɗa yanzu kaga wannan abin da ya sha zuwa wajen tsub da waɗin wani abin yanke yanke wannan akwai da wallahi da su a wurin su tashi tsaye ne ko suka je wajen malam kawai ai ya latifu zai sha ayatul kursi zai karanta ya san zai yi sabka zai yi san ba mike da kai a bayan haka kuma shi biya ga maka abin da yake ba dan yake san rakin abin ne to he ka kiyaye Allah ya baka dama kai ma ka daga hannu amman yujibul mudarra idza da'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah mun ba da dama yace ku roke ni za amsa muku kowa na da wannan dama muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah